من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اعذري لنا بهذا المحضر وابتعدي بنظرة تاتي لنا بالظفر انما وليكم الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هبئا ولئبا هدوءا ولئبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين آه الحمد لله ايو wannan rana muna ranar laraba wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan a hijira ta manzo Allah sassan 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu 2022 miladiya a jiya allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin cewa ya ayu halazina amanu man yartadid minkum an dinihi fa sawfa yati allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un 'alim allah subhanahu ta'ala ya tsoratar da muminai akan wato soyayya nuna soyayya akan wato kibintan nuna soyayya kan yahudawa da nasara Allah ya ce ba sa son ku ba sa kauna ku kuma kada ku so su in ji Allah don Allah ya gaya ma nabi walan talla hankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasara ba za su yarda da kai ba har sai ka bi addinin su in ji Allah to don haka Allah ya ce kar ku jibinci soyayya da su kar ku yi soyayya da su innama waliyukum Allah wa rasuluhu Abdullahi bin Salam dan ne sauka wannan aya shi bai hude ne malami ne da musulunta sai zo kawo gara wajen manzo Allah ce ya rasulullah mutanen mu fa duk wanda ya musulunta sai su kaurace mashi ba su komai da shi su yanke zumunci shi komai ba ruwansu da shi duk wanda ya sallama ya musulunta to shi kenan zumunci tsakaninmu da su ya yanke ba ƙauna tsakaninmu da su sai Allah saukar da ce a gaya musu inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu majibincinku masoyinku mai taimakonku wanda ke tare da ku shine Allahu wa rasuluhu nazala lamma qalim ne salam ya rasulullah inna ma qauma inna qaumana hajaruna mutane sun kaurace mana kullum man dakhala bil islam qada'ahu qaumuhu al kuffar wanda ya shiga musulunci mutanensa kafirai su yanke mai zumunci wataka zuhu aduwa su rike shi maki qala allah ta'ala allah ya ce kakku damu da su inna ma waliyukumullah lallai wato majibincin lamarin ku mai taimakon ku shine allah wa rasuluhu da manzansa walazina amanu da suka yi imani su wane ne ga na atun su nan allah ya ce allazina yuqimuna sala su ne masu da sallah wa yu'tuna zakat suna ba da zakka wa hum raki'una alhali suna wato ruku shine sallah an ce raki'una baki ɗaya sallar da sujjada da ruku baki ɗaya khashi'una suna kushu'i a cikin sallah baki a hadal hukum wannan hukunci yana nan har yanzu ila yawmil qiyama marra liya billahi rabba wa bil islam dina fallahu waliyuhu wa rasuluhu wal mu'minuna jami'a wanda ya yarda Allah shine Allahnsa addinin musulunci ne addininsa annabi Muhammadu ne annabinsa to Allah shine mataimakinsa majibincinsa da manzon Allah da mumine baki daya amma ya tawallallaha wanda ya jibinci wato soyayya da Allah wa rasulu da manzon Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani fa inahum ya taimake su ya taimaki addinin su fa inna hizballahi lalle jama'an Allah humul ghalibun su ne masu rinjaye da nasarihi iyahu domin taimakon su gare su wa inna jundana la humul ghalibun inji Allah dunan mu su ne masu rinjaye ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولهبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدوا ولهبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوما سو إيماني la tattakizu allazina takazu dinakum hudu'an wa la'iba kar ku riki waɗanda suke rikon addinin ku izgili da wasa duk wanda suka mai da addinin musulunci izgili abin wasa to ku kar ku rike su masoya inji Allah ba masoyan ku bane min allazina utul kitab daga cikin waɗanda aka ba littafi yahudu ko nasara min qabli ko wanda ke gabanin ku wal kuffara da kafirai mushrikai na makka su ba kar ku rike su masoya kar ku rike su auliya a masoya inji Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah wajen jikintan wato kafirai da Yahudawa in kuntum mu'minin kun zan mu'minai wa idan nadaitum ila sala idan an kira ku zuwa ga sallah ittakazuha hudu'an wa la'iba sai su riki wannan kiran sallan wato izgili da wasa wai suka ji ana kiran sallah sai su rika yi musulmi dariya wai wani irin addini ne wannan ake ƙara ana ihu a cikin shi sai su zo suna dariya bayan ya saji ubiha wa ya talaha suna dariya inda sama'il azan in sun ji ana kiran sallah zalikal ittikaf wannan ruko da suke na izgili bi annahum ay bi sababi annahum qaumun la yaqilu mutane da basu da hankali laysa indahu aqlun basu da hankali bal azan kiran sallah lan yakun sabata bi dauni ba wai kawai ya tabbata a bacci bane kamar da suke faɗi eh a bacci akai ruko ya faqat li jama'ati min sahaba wasu daga cikin sahabbai bal sabata bi hadhihi aya kiran sallah ya tabbata da wannan aya eh wannan aya ta tabbatar da akwai ladanci a cikin sallah akwai ladan a sallah ba haramun bane yin ladanci a sallah don wannan aya ita ke tabbatar da akwai kiran sallah a sallah in ji shehu ba wai ba wai ba wai a bacci ba kadai a wannan ayan ma ta tabbatar tunda Allah ce wa idza nadaytum ila salati ittakazuha hubu'an wa la'iba kaga nadaytum Allah ce an kira akwai kiran sallah kenan saboda haka wannan aya ta tabbatar da kiran sallah hadil aya asbatat hukumar azan ta tabbatar da hukuncin kiran sallah qala rasul manzo Allah sassa ya ce al mu'adhdhinuna adawadu anakan yawmal qiyama wato masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar tashin kiyama in ka ga mutum da dogon wuya a ranar tashin kiyama ladan ne ya fi kowa dogon wuya a ranar tashin kiyama in ji manzo Allah sannan wa qala manzo Allah ya ce inna arba'ata mutum hudu la takulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin jikinsu iza ma tu in sun mutu an sa su kabari to ƙasa ba za ta ci jikinsu ba na farko al'anbiya'u annabawa la ta kullu al'adu a jasadahum ƙasa ba ta cin jikin annabawa wa hamalatu shari'atul muhammadiyya masu ɗauke da shari'a malamai al'ulama al'amiluna malamai masu aiki da ilimi in an sanya su ƙasa ƙasa ba za ta ci wato ainihin jikinsu ba wa hamalatul qur'an mahaddata ƙur'ani masu aiki da ƙur'ani ƙasa ba za ta ci jikinsu ba wal nuna sannan na hudu su ne masu kiran sallah ƙasa ba za ta ci jikinsu ba in ji annabi wani malami ya zo da shi a cikin sharhi na risala ya ce la takulu al ardu jisman lin nabiyyi wala li alimin wa shahidin qatl mu'tariki wala li qari'i qur'anin wa muhtasibin azanahu li ilahi mujri al falaki yace wai ƙasa ba za ta jikin annabi ba haka nan malami haka shahidi wanda a kashe wajen fagen fama haka makarancin qur'ani mai neman lada wajen allah haka nan mai kiran sallah an gane duk waɗannan ƙasa ba za ta ci jikinsu ba na man azana sab'a sinina wanda ya kiran sallah shekara bakwai yana kiran sallah la ta kulul arlu jasadahu ƙasa ba ta cin jikin shi da shekara bakwai yana ladanci ƙasa ba ta cin jikin shi ba huwa fi safin rafi'il anbiya yana cikin sahu na madaukakan annabawa wa hamalatul shari'a da madaukaka shari'a wa hamalatul qur'an da masu ɗauke da ƙur'ani wa walwa'azin da shi mai kiran sallah ɗin wayan da buhikatul azan aka ce an so a kwaikwayi mai kiran sallah li kulli man sami'a ga duk wanda ya ji shi idza qala allahu akbar in ya ce allahu akbar taqulu kai ma sai ka ce allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa idza qala ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa idza qala hayya ala salat taqulu kai ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wato in ya hay Allah kai sai kai haukala wa idan kana hay alal fala ya ce hay alal fala sai ka ce ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa idan kana as-salatu khairun min an-nawmi taqulu sai ka ce sadaqata wa bararta kai gaskiya ka kubuta wa idan kana kad qamatis salatu fil iqama yace kad qamatis salat taqulu sai ka ce qama Allahu adama wa yajibu bil qawli wal fi'l a wajen ikama zai karba da zance da aiki ne aiki wato yana faɗi a baki kuma yana miƙewa zuwa ga sallah din inda ikama lokacin ikama idan qala qad qamatu salah taqulu aqama Allah wa adamaha Allah ya da ita wa adama dawama da ita watan hadu kuma sai ka zabura aina jama'a domin hada bainal ijabatul fi'liya wal ijabatul qawliya fi'liya shine aga ka tashi ana qad qamatu salah aga ka miƙe tsaye sannan kana kana cewa kama Allahu adamaha eh shine ijabatul qawliya wa yukrahu Allah fil azan an karhanta banna a cikin kiran sallah domin minhum sai yace cikin masu kiran sallah mai ya kula ko da ke cewa Allah Allahu akbar Allahu akbar kaga wai bai banna ya kawo istifham Allahu akbar istifham ga alif istifham kaga ba shi kuma a wurin Allahu ne ba Allahu ba minhu man yaqulu da cikin masu kiran sallah akwai mai cewa ayya ala sala to ai wa sala sala din nan wuta kenan fa ku yau ga ga mu tafi wuta aka tafi wuta ne na din eh sala din nan wuta kenan ba a cewa sala wa minhu man yaqulu akwai mai cewa ayya ala fala fala ai ga ga ka tafi daji fala daji kenan fa eh wal fala jamu falat as-sahara daji kenan to yi hafi da alal alfaz shi yasa ake zama a koya ana koyar da abin darasi ne mai girma ba kiran sallah yi hafi da alal alfaz a kiyaye akan lafuzza na yi gayyar min har shekar a canza wani abu wai azuna lillah ta bada kuma mutum zai kiran sallah yi don allah eh ko ana ba shi albashi kar ya yajin aiki in ba a biya shi ba fa idan ya kuna min addu'a ce da allah don ya kasance cikin masu da'awa zuwa ga allah shi ko allah ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihah waƙala inda ne minal musulmi ai ba mutum mafi kyau ai wanda ya kyautata zance irin wanda ya kira zuwa ga Allah ya aiki na kirki ya ce kuma na cikin musulmi addu'atu ila Allah masu kira zuwa ga Allah sune al-anbiya'u annabawa wal mujahiduna da masu jihadi washiyu da shehannai al-muallimuna masu karantarwa wal mu'azzinu da masu kiran sallah qul ya ahlul kitab قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وغضب عليه وجعل منهم القردة والكناذير وعبد التاغوت أولئك شر مكانا وأدل عن سواء السبيل يا أهل الكتاب هل تنجمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى يتي قل كغايا مسو يا رسول الله كتي يا أهل الكتاب يا كو يهود النصارى masu littafi nazala wannan ta sauka lamma qala yahudu lokacin da yahuda suka faɗi lin nabi ga manzo Allah sallallahu suka ce biman tu'minu min ar-rusuli da wa kai imani cikin manzanni aw biman nu'minu min ar-rusuli ko kuma da wa ya kamata mu yi imani cikin manzanni fa qala sai manzo Allah ya ce masu billahi da Allah wa ma unzila ilayna da abin da aka saukar gare mu al-aya hatta zakara Isa sai suka je ambaci annabi Isa alu suka ce a'a la na alamu dinan sharran min dinikum ba mu taba sanin wani addini da ya fi naku sharri ba ta udda isa min al-anbiya kuna lissafa isa cikin annabawa wa nahnu la nu'minu bihi mu ba za mu imani da isa ba wala bi man amana bi wanda ma ya imani da isa mu ba ba za mu yarda da shi ba qala ta'ala sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi hal tanqimu ai ba komai kuke inkari ba min na gare mu illa an an illa an amanna billah shi da mun imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qabl da abin da aka saukar na gabanin mu wajen annabawan da suka wuce wa anna aksarukum fasiqun mafi yawan ku fasikai ne inji Allah qul da ya musu ya rasul ce hal unabbi ukum ashe ba zan ba ku labari ba bi sharri min zalim mafi sharri akan abin da kuka faɗa kun ce addini mu babu sharri kamar shi to Allah ya ce ga ya musu ba zan ba ku labarin abin da ya fi wannan sharri ba masubatan wajen wajen mummunan sakamakon da laye wajen Allah eh wai wanda yafi wannan sharri wajen ba da ke wato sakamako mummuna inda laye wajen Allah domin man la'anahu Allah wanda Allah ya nisantar da shi daga rahama wa galiba alaihi yayi fushi da shi waje alamin hubul qiradata ya sanya mashi sifa na birai wal hanazira ya shafi halittar shi yanzu suka zama alhazira ya ce kunu qiradatan kasina ko aka mai da su birai da alhanzirai to ai wannan sun fi kowa sharri cikin halitta wa abadan dagut ya zama su ne kuma masu bautan shaidan eh masu bautan dagutai dagutu shaidan kenan bidati jama'atu minhum wato jama'a daga cikin yahuda sajadu lil jibti sun yi ma jibti sujada jibti gunki ne sun yi ma dagutu sujada gunki ne lamma ta ila abi sufyan bi makka lokacin suka zo wajen abu sufyan a makka ya sa sun yi ma jibti da dagutu sujada to ai kaga ba abin da yafi wannan shari da suka ce addinin annabi ya bi shari Allah ce ga abin da yafi wannan shari ulaika sharru makana wannan su ne mafi sharrin matsayi in ji Allah tamyidul laysa lahum illa nar ba su da komai sai wuta wa arallu an sawa'is sabil su ne mafi wato bacewa daga tsakiyar hanya sun fi kowa bacewa tsakiyar hanya wa idza ja'uku وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأخذهم السكوت لبئس ما كانوا يعملون لولا لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السوء لبئس لبئس ما كانوا يصنعون نعم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السوت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السوت لبئس ما كانوا يصنعون آه الله سبحانه وتعالى وإذا جاءوكم idan munafukan yahuda sun zo wajen ku ya rasulullah anu za ka suna cewa amanna amanna mun yi imani wa qad dahlu alaykum mutalabbisin bil kufri alhali sun shigo wajen ku suna cuɗanye da kafirci dama ko da suka shigo cikin ku zuciyarsu akwai kafirci wa hum qad haraju bi kuma sun fita da kafirci sun shigo da kafirci sun fita da kafirci ai ba su bari ba ko da suka shigo suka ce muku amanna ƙarya suke yi zuciyarsu na nan cike da kafirci min inda ku متلبسون بالكفر عينا إيه بالكفر ولم يؤمنوا سيماني با والله أعلم بما كانوا يكتمون الله يا في قوة سنين أبن دسكي قوية نا منافنشي Allah ya fi kowa sanin ainihin abin da suke koyewa na munafunci na wallahu alam bima kanu yaktumun min ad-difa' watara kasiran minhum yau daga mafi yawa ainihin daga cikinsu tara kasiran minhum za ga mafi yawa daga cikin yahudawa yusari una suna gaugawar aukuwa fil ismi a cikin wato zunubi ko laifi shine ƙarya wal udwan da shishigi shine zalunci wa kalimu su wa kalimu suhuta da cin su haramun karrisha kamar rashawa a wajen hukunci duk aikin su ne suna cin haram shine rashawa wajen hukunci Allah ya ce labi sama kanu ya amalu abinda suke aikatawa yayi muni inji Allah ai amaluhum hada wannan aiki nasu yayi muni laula yana awumur rabaniyu me yasa malaman su ba su hane su ba halla lahahumul ulama me yasa malaman su ba su hana su ba al'amilu da masu aiki da ilimi wal ahbar da masana daga cikin su fuka hawu me yasa ba su hane su ba an qaulihimul ism daga zancen nan na wato laifi da suke shine ƙarya wa kalimu su da cin wato haramun da suke labisa ma kanu yasna'un abinda suke aikata yayi muni da ai tarki na hayyin barin hannun nasu ma yayi muni ashaddu aya alal ulama wannan ita ce mafi tsananin aya ga malamai inji shehu da ya ce laula yan hawo rabbani da wal ahbar an qawlihim al ism wa akali usul labi sama kanu yasnaun malamai wannan aya tana da girgiza wajen su wa qalat al yahud wa qalat al yahud yadullahi maghlula qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha' وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغداء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين نعم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalatul yahudu yahuda naka tana cewa lama zayyaka Allahu alaihim lokacin da Allah ya kuntata masu bi takazibihim annabi da ƙaryata annabi da suka yi bada an kanu aksaran nashi mala bayan sun sun fi kowa yawan dukiya amma da suka ƙaryata manzon Allah sai Allah ya kuntata masu saru fuqara suka zama talakawa to wai da suka zama ba su da komai yanzu sun zama kaskantattu sai suka rika shahidin lahi magalula wai hannun Allah a kunkunce ki a daure ki eh wannan kina ne na ruwa ko ta Allah ya ce wala ta jali na ka magalula ta wala ta fuka kullal baki fata kauna maluman masura to ai nan kinaya ne na ruwa wai hannun Allah a daure ki saboda yanzu ba samun kudi saboda ka Allah ya yi rowa hannun Allah daure ki yadda lahi magalula ai makabula to Allah sai rama ya ce kullat aidi hannunsu ne daure amma ba nawa bane kullat aidihim inji Allah ayam sakallahu aidihim Allah ya rike hannuwansu an fere kullu hairat daga barin aikata dukkan wani alhairai haza du'a alaihim kamar addu'a ne Allah ya akan sai ce kullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah an ce su abinda suka faɗi akan Allah Allah an ce su dalilin wannan zance da suka da suka danganta shi ga Allah bal yadahu mabsudata ne hannu alhannuwan Allah shimfidaddu ne wai shimfidaddu ne wannan mubalaga ne fil wasfil jud wajen sifanta kyauta wasan nan ya biyantar da hannu li ifadatul kasra saboda fa'ida na yawa ba wai dan Allah hannun nashi guda biyu bane Allah ba halitta bane to amma saboda fa'ida na yawa sai ya ce bal yadahu masuda tani eh isgayat ma yabzuluhu sahih mafi matukan abun da mai kyauta yake shimfiɗa min mali an yi dadi da sai a ce ya bada da hannu biyu Allah tabaraka wa ta'ala yadahu masuda tani hannun sa shimfiɗa suke yadullahi laisar jariya hannun Allah ba gaba bane irin namu ba na gaba bane wannan bi dalili dalilin anna yadaihi kiltahu ma min hannunsa dukan dukan da hannun Allah dama ne duka hannun Allah dama ne bai da hagu hadhihi sifatul ladi waradat fil qur'an wannan sifa ne da ta zo a cikin qur'ani da hadisi kana salaf wanda suka shuda can ya karɓuna suna karanta shi ala zahiri ha a zahirin aya haka suke karanta ta an gane wa yakan nauna ma'ana ilallah shi su ɓoye ma'ana su danganta zuwa ga Allah aman na bi ala muradin Allah ce mun imani da wannan akan muradin Allah kawai ai aman na bihi ala muradin rasulillah mun imani da shi akan muradin manzon Allah amma muta'akhiruna wanda suke malamai na majinkirta na baya-baya ya awulu da suna yin tawili fa awulil yadda bil kudura sai ce wai hannun kudura to shi kuma Allah bai ce kuduran ba kai dai ka ce hannun Allah shi ke ka wuce wa idza awilu al yadi bil qudra fa ma la yaf'aluna bil yadi huna shi ya ce idan sun ce ma hannu kudura to ya rashi da yadu din kuma ya rashi da yadu idan tunda an ce yadu kai ma ka ce yadu kawai ai ba sako kai ba tunda Allah ya faɗi alƙudratu alwahida an gane wa hadi tasniya ƙudura guda ɗaya ce ko to amma wannan ya ce ya dahu ya ce kaga ƙuduran ba guda biyu bane shi kuma nan ya zo da shi mai guda biyu alƙudura wahida wa hadi tasniya wannan ko ya zo da tasniya wajen jami'in ko kuma ya zo jami'i wasa ma banai na hadi ayidin kaga ayidin din nan jami'i ne na hannuwa ba ma biyu ba ga hannuwa ma da yawa don ƙudura ne ya zaka kawo ƙuduro sai ka ce ƙudurori kenan ko haza jama'u aksara min isna'in wannan jami'i ne da ya fi biyu ma la da dare hal sittatun am samaniya shi ce ba mu sani ba shi da ne ko takwan ne izan a sawabu abinda ya fi dace kawai an ta tarukal yad ka bar hannu din nan yadu ala zahiri akai ma ka ce yadu kawai wa nufawul fil ma'ana ila Allah wa fawala ma'ana zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya dahu laysa yadai hannun Allah ba hannu bane kama inda na irin namu yafi ku kai bai sha Allah yana cewa yadda ya so min tausiqin wa taliqin ya yalwata ma wani ya kuntata ma wani la itrala alai ba bijira ga Allah wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbik abinda aka saukar ma da ubangijin ka wala yazidanna kaseeran minhum wallahi yana ƙara mafi yawa daga cikin yahuda duguyana yana ƙara musu dagawa wa kufuran da kafirci me yasa li kufrin bi saboda kafirci wanda su da shi duk in aka saukar da aya sai ta ƙara musu duguyana wa kufura shishigi da kafirci Allah ya ce wa alƙaina bainahum al-adawata mun jefa wato adawa tsakaninsu wal bagaba da kin juna ila yawmil qiyamah kowane wa kullu firqatin minhum ta'aliful ura wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay yahuda su ce nasara ba kowa bane nasara ce yahuda ba kowa bane kullama awqadu nara lil harbi duk lokacin da suka hura wuta na yakin annabi da harbin nabi sallallahu alaihi wasallam adafa Allah sai Allah ya kashe wannan wutar wa yas'auna fil ardi masada alali suna dawainiya a bayan ƙasa don banna mufsidina bil ma'ashi suna banna da aikin sabo wallahu la yuhibbul mufsidin Allah kuma baya son mabannata wala wannan Allah ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون نعم والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون nan za mu ga insha Allah Allah subhanahu wataala yace waɗannan mutane wala wannan ahlul kitabi da su ahlul kitabi amanu da ran su imani da manzon Allah wattaqu su ji tsoron alkufura kafirci Allah ya ce la kaffarna anhum sayyi'atin wallahi da mun kankare musu miyagun laifukansu wala adkhalnahum Allah ce da mun shigar da su jannatin na'im aljanna ta ni'ima wala wannahum aqamut tawrata da sun tsaya da aiki da at-taura ai amilu bit tawrata sun aiki da at-taura wal injil da injilan da muka ba su amilu bima fihi ma sun aiki da abin da ke ciki wa ma bihi ma abin da ke cikin huwa shine al-imanu bin nabi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arja'a wato zikiru muhammadin fit tawrat wal injil domin ambaton manzo Allah ya zo a cikin attaura da injila an gane ina ne kulluhuma an gane ko bashara bihi ne ko kulluhuma bashara bihi dukkan sun yi bishara da zuwan annabi kala isa annabi isa ba abinda ya ce saufa azhabu wa yatikum baril qalil ni zan tafi amma bari qalil zai zo maku wai baril qalil din nan shine ruhul qudusi suna dai muhammadin wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar gare su daga ubangijin su to Allah ya ce da za su yi haka ga jawabi na na sharadi la akalu min fawqin wallahi da sun rika cin abinci ta sama wa min tahti arjulihim da su rika ci abinci ta kasan kafar su ma ba tare da wani wahala ba law amilu bima arshadahum ilayhi at-taurat wal injil da sun yi aiki da abin da at-taura da injila ta shiryar da su min al-imani bi muhammadin dai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la fataha Allahu alaihim da Allah ya masu fatahi wa wasa alaihim fi rizqi da yalwata masu arziki wa fara alaihim min kulli jihati da ya kwararo masu arziki ta kowane jiha amma duk da haka Allah ce minhu ummatun muqtasida cikin su akwai al'umma mafi fitiya kamar Abdullahi bin Salam na'am fihim jama'atun tu'mal bi cikin su akwai jama'a mafi fitiya da suke aiki da at-taura din wa Abdullahi bin Salam wa kasirin minhu amma mafi yawa daga cikin su sa'a ma yamanu abinda suke aiki sa'a wato yayi muni a wanda suke aikata ya yi muni inji Allah alhamdulillah sadaka Allahu alazim kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafe a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah kiyaye mu kiyaye imani mu ya kiyaye mutuncin mu wanda ya dauki na wannan karatu Allah saka mashi da alheri ya biya bukatar sa iyayen mu malaman mu shehannan mu Allah saka musu da alheri abu da kauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati law kana ghaffara wa assalamu alaikum wa rahmatullahi